أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamadu Kafi bypass a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sharhu littafinmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin salih al'usaimi ne rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu a daidai wannan yini mai tarin albarka kuma a daidai irin wannan rana yau muna laraba wanda ta yi daidai da goma sha shida ga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira na da shekara 1443 hakan ya yi daidai da 25 kenan ga watan 8 miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda aka saba idan yan uwa ba su manta ba malin yana mana magana game da fa'idoji wanda shari'a ta ajiye game da sanya wa sallah lokuta an yi dogon bayani a wannan gaba cewa ita sallah lokacinta Allah ne ya sanya wa dukkan sallolin lokacinsu ba iji ta ba ne ba yadda Allah ya ce a yi sallah kuma shi ne ya ware musu lokaci kuma ya ƙarfafi magana game da lokacin sallah ɗin aka yi ta sukuwa da zamiya game da cewa lallai ilalla duk inda musulmi yake kada ya yadda lokacin sallah ya fita bai sallah ba aka karfafa kuma yin sallar cikin jami'i a ɗaya daga cikin magabata a imam al-hassan al-basri rahimahullahu ta'ala yake cewa shi a nasa fahimtar da za a ƙara rukunin musulunci ya zama shida ba biyar ba to iya ganin yin sallah a jami'i shi za a sa domin irin kulawa da shari'a ta bawa wannan gaba ta yin sallah cikin lokaci da kuma kiyayewa da kuma kiyayewa muna cikin wannan gaba dai ba mu fita daga ita ba a zatora mun tsaya a shafi na 47 za mu tashi daidai inda maliki ya san maƙoɗe ake sala inda dalo shams a wannan gabar can kusan furagram na ƙarshe a littafin a shafin kai afuwan a shafi na 46 a nan za mu ɗora insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha tara kenan a wannan littafi in Allah yadda akwai tambaya guda ɗaya da za mu amsa kafin mu ci gaba da karatu afuwan a shafi na 47 ɗin da za mu tashi alfa'idatu thaniya alfa'idatu thaniya kuma wannan shine darasinmu na 20 daidai a wannan littafi shafi na 48 daidai gabar alfa'idatu thaniya anan za mu tashi in Allah yadda a tambayar shine wani bawan Allah ne mai bibiyar wannan karatu namu yake tambaya game da hukuncin hada hukuncin yin jam'i biyu a masallaci daya menene hukuncin haka a shari'a to a kullum ita shari'a ta zo domin haɗa kan al'umma ne duk abin da zai kawo saɓani da rarrabuwar kai to shari'ar musulunci ba ta sansa shi ya sa ma idan kun kula ba munasabat waɗanda suke haɗa musulmi suke haɗa kan musulmi suna da yawa a shekara na farko dai ga daily wanda kullum mana haɗuwa tun daga asuba har zuwa sallar isha'i wannan akwai maganar haɗin kai na biyu ga haɗuwa da muke ta mako-mako duk juma'a unguwa guda ko yanki guda akalla za a haɗa masallatai kan salawati kamar goma ko ishirin su haɗa a goɗe su dunkule su yi sallar juma'a wannan shi ma manufa ce ta haɗin kan al'umma ga aiki da ake duk shekara na aikin haji wani shi kuma haɗin kan duniya ne ta musulunci gaba ɗaya za a haɗu na gabar da yamma kudu da arewa a haɗu domin a yi ibada jama'iyya ibadan da za a dunkule wane gogi wannan wane gogi wannan a yi a gama to malamai sun ce daga cikin dalilin shar'anta jam'i a masallaci wanda ake ci masallaci ratibi ko limami ratibi wanda ake sallan azahar la'asar magariba isha asuba a masallacin dalilin da ya sa wallahu a'alam suke ganin an karhanta yin jam'i biyu a masallacin matukar ba matafiya bane ba baki bane an fahimci maganar yan gari yan unguwa tare ake faduwa ake tashi a ce sai waɗannan sun zo sun yi sallah su fita waɗannan su zo sun yi sallah su fita wannan shari'a ba san da wannan ba zai kawo saɓani zai kawo rikici zai kawo rashin haɗin kan al'umma zai kawo kuma gulma da munafurci tsakanin waɗannan mamu za a dinga shige da fashi cikin magana an gane ko wala auda o kilalaku za a samu munafukai su dinga yawo da maganganu yabaguna kuma fitnata wa fikum sama'una lahu wannan dalilin ko da ba nassi da ya zo ƙarara akan hana yin jam'i biyu a masallaci to da ma'anar rashin haɗin kai ya haramta akwai da abin da ma'ana ya haramta akwai abin da kuma nassi za a karanto akan haramcin abu duk inda shari'a take ta haramta saɓani ta haramta gaba kuma ta yi kira wajen haɗin kai da dunkulewa a guda shi yasa imam malik ba mazancin jam'i biyu ba ko da an yi sallar yanzu makaddara mai sallar magariba waɗansu suka zo da larura ko matafiya za su yi sallar su a masallaci to a mazhabar imam malik makaruhi ne a shirgun da liman ya tsaya a isa sai dai su koma can ba su yi sallar su domin dai a martaba liman a san a jagoranci da ake tafiya an fahimci da ke ko saboda ka buɗe kafar a yi jam'i biyu ba da larura ba a masallaci shirya ba da santa ba abu na biyu kuma lokacin manzon Allah ba a yi wannan ba ba ɗaya daga cikin sahabbai guda hudun nan kulafa da tabi'ai da tabi'u tabi'in wanda aka ce yau masallacin sa ne amma jami'i biyu ake ayi azhar ayi azhar kai kace masallacin tasha kuma me amfanin haɗin kan al'umma kuma shi me amfanin limamin naku me amfanin na'iban nasu to saboda ka wannan fitina ce gaskiya musulunci ba san wannan bid'a ce addini saboda ka inda suke da wannan matsala muna musu muna hada su da Allah su zauna su yi maslaha a duba limamin da ya cancanta ba wai shi musulunci ba wai abu ne na gado ko na cika ido ko na wani magoya baya a'a musulunci dace yake nema musamman abin da ya shafi harkar jagoranci ko limanci a cikin limaman a haɗu a faɗa da shi ɗan a ga wane ne ya fi dacewa ya fi haddan alƙur'ani ya fi ilimi ya fi fahimtar da al'umma to in ya so sai a haƙurƙurtar da wancan ya zama na'ibinsa an fahimci wannan in wani abu kuke ba su tokar kuri na ku ci gaba da ba su musan abin da ke ka ruwan lokacin abin duniya ne a ce wani ana bashi wani ba a bashi a ci gaba da daru da rigima to saboda ka duk inda wannan matsala take muna fatan Allah ta'ala ya kama saukinta amma fitina ce kwarai da gaske wanda musulunci bai santa ba wallahu a'lam kamar yadda na faɗa inda zamu tashi a cikin shafi na 48 daidai inda maliki to al-fa'idatu thaniya fa'ida ta biyu law jumi'at fi waqtin wahid da dai a ce sallah duka ta farilla guda biyar ɗin za a haɗa su a lokaci guda ɗaya la yabqal insanu baqiyatu al-yawm wal layla biduni an ya'buda li rabbih bis salati al-mafruḍa yace da a ce za a dunkule a yi sallah gaba ɗaya guda biyar ɗin a lokaci ɗaya to da abin da ya ragu na yinin da dare to ɗan adam zai zauna yawo funta da yawa Allah ibada ta sallah an gane a ce misali lokacin sallar asuba mutum ya jinkuri sallolinsa guda biyar duka yi su ko da za su ɗau awa biyu awa uku misali to sauran awannin fa zuwa faɗuwar rana daga faɗuwar rana har zuwa kuma ketawan alfijir ya zamto baka da wata tasha ko wata mahaɗa da za ku haɗu da ubangijinka kenan kaga bawa fa'ida kenan fa'idar tsitsinka ko rarraba sallah a wannan lokutan domin ba a so ka daɗe ba ku gana da ubangijinka ba domin an ce almusalli yunaji rabbahu shi mai sallah ganawa suke da ubangijinsa wata rana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nada Ja'far bin Abi Talib ya zama komanda a gazwatu Mu'ta yaƙin Mu'ta da aka ji manzo Allah ya ce Ja'far shine komanda kuma ranar Juma'a aka tafi wannan yaƙi kuma manzo Allah ya shirya su ana sallar Juma'a su tafi bayan an da daga sallar Juma'a sai manzo Allah ya ji motsin Ja'far bai tafi ba har aka yi da asar a matsayin na kwamanda bai yi tafi amma sauran zuga sun yi tafi da aka yi sanar la'asar sai manzan Allah ke tambayar Ja'far cewa Ja'far ya ba baka tafi ba kuma kai ne kwamanda sai ce ya rasula na tsaya ne domin mai sanar la'asar nan da kai domin ina tunanin ita ce sallar ƙarshe da zan yi a cikin jini kuma kan aka yi a wannan yakin Allah ta'ala mai shahada kun ga har iya zato ko iya ji a jikinsa kamar ba zai dawo ba amma bai manta da sallah ba sai da ya tsaya ya tabbatar ya yi jam'i na sallah da manzon Allah sannan kuma ya biye tafiyarsa kuma tafiyar da bai dawo gida ba sai ga wasu aka dawo da ita an gane da ke ko saboda haka babu shakka an rarraba lokutan sallah domin kada ganawa da ubangijin mu ta yi nisa kaga misali da a ce a lokaci da yake sallah to shi ja'far ba shi da lokacin ganawa da Allah a wannan yinin kuma akwai yiwuwar lokacin da aka yi za a karɓi kwanansa ba zai wuce ba dole a wannan tuki za a karɓi kwanan shi yasa daga cikin hikimar yi wa sallah lokuta daban-daban daban to akwai hikimar cewa kai dan adam musulmi ba a so ku daɗe ba ku haɗu da Allah ba yasa manzon Allah ke cewa salli salatal muwadda'i kai sallah irin sallar mai ban kwana yanzu kayi magariba to ka tsaya ka yi ta da gaske ka ɗauka kamar ba za ka yi sallar isha ba idan Allah ya ƙaddara numfashinka ya kai sallar isha ka tsaya ka yi ta da gaske ka ƙaddara kamar asuba ba za ta same ka da rayuwarka ba idan Allah ya ƙaddara ka je asuba ka tsaya ka yi sallar asuba da gaske kamar in ka kammala ta ba za ka ƙara wata sallar jami'i ba shine ma'anar salli salatul muwadda a duk lokacin da za ka yi sallah to ka yi sallah kamar ban kwana kake yi kamar daga wannan sallar ba za ka ƙara yin wata sallar farilla ba kuma wannan da yawa mutane suna irin wannan sau tari mutum zai yi sallan azhar kuma la'asar ba za ta same shi da rayuwar shi ba ko yi sallan la'asar magariba ba za ta same shi da rayuwar ba ko yi kaza kaza ba zai same da rayuwar ba yasa ba a son sakaci da sallah ba a son wasa da sallah duk abin da kake yi dan uwa in dai lokacin sallan nan yayi ka fatse shi ka je kai sallar ka domin in ka sake Allah ta'ala ya karbi rayuwarka lokacin sallah ya yi ba ka yi ba to a matsayinka na mai laifi za ka tafi wajen Allah ba a matsayinka na mai laifi laifin ma ba ɗan ƙanƙane ba babban laifi da wannan zunubin za ka tafi wajen Allah kuma wani lokacin a aikin banza abin da ba shi da amfani ba shi da mahimmanci wani lokacin dukkan irin wannan mutum yake sakaci ya sallah take wuce masa sautari mutum lokacin sallar ya yi ya ƙi daurewa ya yi faɗa da shi ɗan ya yi sallar kafin ya gama nasa shirman kuma sai Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa Allah zai jira shi ne mala'ika mutuwa zai jira shi ne ai ba zai jira shi ba yi shi yasa sallah lokaci gare ta in har lokacin sallah bai yi ba ka mutu ba ka da laifi domin Allah lokacin da ya ce ai sallar bai yi ba kuma kwanan ka yi kare ko da maka ta ƙarshe ta zo amma har in dai lokaci yayi baka yi ba to a matsayin ka ne mai laifi zaka tafi ga Allah noma ne kake Allah ba ruwansa da nomanka shago ka buɗe Allah ba ruwansa da shagonka ofis ka buɗe Allah ba ruwansa da ofis ɗinka ba ruwansa da komai naka ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kuma as-salatu hi a'zamul ibadat ita sallah ita ce mafi girma cikin ibadu da ake ina fata an fahimci wannan har yan uwanmu mata da kuke gidajenku girki da hidimar miji ba dalili bane nake bar sallah lokacin da ya fita ba dalili bane sallar ita ce gaba da mijin laki haƙƙin Allah shine aula an yi ƙaddam ala haƙƙi ayyu shay'in akar haƙƙin Allah shine ya cancanta a fara gabatarwa akan haƙƙin kowa an fahimci wannan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minina saboda ka in ana maganar gabatar da haƙƙin Allah ba a sa haƙƙin ɗan adam a cikin layi an fahimci wannan ki tsaya ki shirya girkin ki ki shirya kula da mai gidanki amma ki tabbatar in lokacin sallah ya kina sallar ki magariba daidaita la'asar ma haka azhar ma haka daidaita kada wai ah, maganar girkin ki ko wani abu hidimar gida ya hana baki sallah ba har lokacin ta ya fita wannan ba uzuri bane musamman sallar magariba yan uwa mata ku kula da sallar magariba sallar magariba tana da ƙanƙanin lokaci kuma a lokacin akwai kacaniya na abincin dare da yara da waye da waye in kika kuskura har kika mai da abin jiki a jikinki ba ki sallar magariba ya kin gama girki an yi isha kin yi waye sannan ki yi to aikin banza ki Allah baya so Allah baya kama tunda ai ba ke bace zaki sawa kanki lokaci Allah ne ya sa miki lokaci kuma Allah ya san capacity ki ya san damar ki ya san zaki iya yi saboda ka wannan shine kira na musamman da zamu yi wa mazaje ku ku kula da matan ku wajen dora su akan wannan ka koyar da iyalinka duk yadda za a yi ana kiran sallar magariba ta fatsi abin da ke da yi sallah in ya so ta zo ta dora duk abin da za ta yi ma ta yi ta yi ta ma in isha ta yi bata gama bata fatsi ta yi sallar ta idan ta gama ta ci gaba da duk abin da za ta yi wannan shine gaskiyar magana shine ka'ida duk mutumin da ya mutu a wannan tsarin to zai mutu zai je gaban Allah ba a zargin sa da mai sakaci ne game da sallah amma matukar kana jirkin ta sallah har wata ta sami wata ka mutu a wannan yanayin to babu shakka za ka za ka gane za ka gane kuskuren ka idan ka haɗu da Allah Allah ta'ala ya samu dace maliki cewa dan adam sauran yinin sa da daren sa zai zama ba komai ba wata mahadar za za su haɗu da Allah game da sallar farilla falam yahsal lil maqlub kun ba zai haɗu da abin da yake nema ba na gafara da rahama da jin kai likauniha لكونها كو تهية لكونها تهية القلب تهية القلب لكونها تهية القلب كسان شوى صلى تنا راية زوجي ita sallah raya zuciya take sallah tana wanke tsatsa da dattin munafircin da ke cikin zuciya yasa Allah ta'ala ke cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in ana sallah da gaske da ilimi da yadda suna ta koyar to tana ɗauke ɗan ƙarfi daga dukkan saɓon Allah da dukkan aikin shari in dai ana sallar yadda ya kamata a yi to sai maliki ta tuhiyar kal ita sallah tana rayar zuciya matukar ana yin ta da ilimi ana yin ta bisa koyarwa to zuciyar ɗan adam kullum za ta raya ta ta zamto ta haɗa ta da Allah amma duk zuciyar da ba a sallah mai ita baya sallah to bushewa take tana ƙeƙashewa alkhairi ko ba shiga cikinta ثم قصر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة وتقربه إلى الله عز وجل كما صلى تنا كسن تد أن أدم زواج الله من جرما دبوان أدلوك تند كي صلى توكاك أرى مطع كسد الله أبجيجك فلهذا وزئت سو ذاك سي أكرر بصلى أو أن اللوكتن على أوقات اكترها الله أكن لوكتن الله تعالى نيزا بيسو لكنسا قمد سلوني aka rarraba aka ce ga lokacin asuba ga lokacin azhar ga lokacin la'asar ga lokacin magariba ga lokacin sallar isha'i iktara Allah azza wa jal li yakuna hadha li yakuna hadha tafriq ka saqi shajara ka saqi shajara wannan rarraba sallah da shari'a ta yi to a gun dan adam musulmi tamkar bayi ne ake wa bishiya duk lokaci guda biyar bishiyanka za a je a mata ban ruwa a zuba mata taki da Allah za ta bushe da rashin ruwa za ta ki girma da rashin kulawa a'a to yadda ka san bishiya tana rayuwa wajen samun mamakon ban ruwa a lokaci daban-daban ko akai-akai to haka zuciyarka take rayuwa game da abin da ya shafi tauhidi da Allah da ibada idan kana yin sallah guda biyar a cikin jini zuciyarka kullum tana raye shi yasa manzon Allah yake cewa a mutum ne misali akwai iya da wadataccen ruwa a gidansa har ma da kogi a gaban gidansa domin tsabar wadata a ce kullum sai ya yi wanka sau biyar kullum hali ya baka min dirin hishe shi za ga alamar da a jikin wani mutum a ce kullum sai ya yi wanka da sabulu mai kyau mai kanshi sau biyar a kullum za a nemi za a samu da tiya jiki shi ba za a samu da tiya jikin shi ba to manzon Allah abin da yake so mu fahimta a wannan magana da yi cewa duk wanda yake alwala yayi sallah sau biyar a kullun ba za a samu shi tare- ba za a samu zunubi tare da shi ba tun da ya ce sallan azhar zuwa azhar tukaffiru ma qablaha azhar zuwa la'asar tukaffiru ma qablaha la'asar zuwa magariba tukaffiru ma qablaha magariba zuwa isha isha zuwa asuba majtudibal kaba'ir matkar alifinka ba kaba'ira ƙananan ƙananun laifi to sallah zuwa sallah ta goge shi sallah zuwa sallah ta goge shi aljuma ila aljuma ita ma haka ramadan ila ramadan shi ma haka to duk mutumin da ya dau wannan yake da ilimi da yaqini za a same shi da zunubi da wala a same shi da zunubi in ma za a same ka da zunubin to ba zai zama matsala ba ba zai zama to ya ma sanadiyar rashin samun ka ga rahmar Allah ba to amma idan mutum ya wasa ba iya sakaci ba to kaga duk wannan amaliyar da sallah take hiba za ta yi masa ba duk mai sakaci da sallah irin goge zunubi da take da gyara zuciya da tsabtace ta da hana aikin sabon Allah da zunubi to tana yi ne akan wanda ya tsaya da gaske sadar yake ya tsaya ke yadda da ilimi da koyarwa da haƙura da nuna sallar ita ce kwansan nashi to wannan shine abin da sallar take wa mai wannan aikin amma ka ɗau abin shan ruwan tsuntsaye sai ka ga dama ka yi in ba ga dama ba za ka yi ba dan wani uzuri ka dan yi hana ka yi sallah sai ka tara sallah biyu uku a kanka to kaga duk wannan amali sallah ba za ta yi mashi ba ba ruwanta da kai amma wanda ya tsaya zai yi sallar da gaske to wannan amaliyar sallar za ta yi masa za ta hana shi saban Allah za ta hana shi aikata kaba'ira za ta hana shi hasada da gulma da bilabirci za ta tsarkake mai zuciyarsa ba zai jawo shin kowa ba zai yi da Allah zai da irin kason da Allah ta'ala ya bai shi yasa za a ga wani talaka ne amma wallahi in an je wajen likita ya wani ya bi galabiya domin ya samu nutsuwa da kwanciyar hankalin zuciya kai kuma jikinka ne ya huta zuciyar gaba ta huta ba an fahimci magana duk kuma wanda zuciyarsa ta huta ta nutsu game da Allah sai ya fi kowa lafiya duk kuma wanda gangan jikin ne yake huce zuciyar ba a huce ba ba zai lafiya ba yasa shekul islam yake cewa nutsuwarmu da Allah da tsayuwarmu a kan tauhidi kwanciyar hankalin da muke samu da nutsuwar da muke samu waɗancan shugabannin da suke rigima da mu da sun san kwanciyar hankalin da muke ciki akwai da sun zo su mana fahimta sun kwace mana shi abinda shekul islam ya faɗa kenan ya ce a zuwa ce za a kama mu za a mana barazanar ɗauri amma mu mun tabbatar muna da kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da Allah zuciyarmu da hankalinmu a kwance yake amma su ba hankalin su ba a kwance yake ba har yake cewa da suna da sirrin kwanciyar hankalin da muke da ita a cikin zuciya da sai sun zo sun mana fashin ta sun kwace mana ita su saboda in kana son kwanciyar hankali ka bi Allah kawai ka bi Allah ka bi sunna ko baka da kuɗi sai hankalin ka ya kwanta amma wala duk tarin kuɗinka duk tarin takaddunka da mukamanka in dai ka saba da Allah to zuciyarka ba ta nutsu ba in kuma zuciyarka ba ta nutsu ba za ka yi lafiya ba wani ne surru in ka duba rayuwar sahabai duka su kai talakawa ne akwai sahabin da ko gidan kwanciya ma ba shi da shi akwai sahabin da ko aure da yi ba da wani ba shi da kudin auren amma lafiyar jikinsu nutsuwarsu imaninsu in ka ɗauko ba yadda za a kwatanta mutum dubu ɗarin yanzu da imanin sahabi guda ɗaya ba zai yi ba sai sahabi ɗaya ya wuni akan ƙwayar dibino guda ɗaya ko ba azun yake ba ko ba olsa amma kullum ka yi breakfast da wannan a kama wannan ka ci wannan a motar ka wani guntun biredi a can wani waya a can amma daga jan auna olsa tana damun ka ba ka da kwanciyar hankali alaji shi ne ba ka ibada ne gaskiyar magana kenan amma su ba wani sahabin da aka je yau ga abin horera wani lokacin ci har dutse ke ɗaurawa a cikinsa dan cikinsa ya ɗan yi nauyi ba shi da abinci amma ya mutu lafiyarsa karau ba wani abu da aka auna aka ce ya mai illa game da yunwa babu shi saboda kwanciyar hankali ka bi Allah ka bi sunna ka yi tauhidi sai Allah ya sa ma nutsuwa kuma ita duniyan nan babban abin da ake so a cikin ta nutsuwa ake so in ba ka da nutsuwa to babu wani abin da za ka iya yi wa kanka ka samu zuciyarka ta nutsu ka kwantar da hankalinka tsakaninka ga mahallicinka to ka gama da wannan duniyar amma matukar za ka yi fafafafafata da hankalinka to ƙarshen dai tuka tuka tuk za ka je ka faɗi ka mutuwa aikin banza aikin wuyi burinka ba zai cika ba abin da kake so ba zai samu ba kuma kwaninka zai kare amma ka tabbatar tsakaninka da mahalicin kana kamantawa kar ka ga layin masu hasada dan Allah yawa wani ni'ima kana jin haushi to za ka mutu da bakin ciki kuma shi wanda yake jin haushin ni'ima dan Allah yawa wani a tsiya zai kare domin shi Allah ta'ala kullum so yake malalo da arzikinsa zuwa ga bayi to shi ko mai hasada baya so baya son a ce wane yau yayi gidan kansa baya so a ce yau wane ya sai mota baya so a ce yau wane ya ƙara aure duk baya son wannan shi kuma Allah kullum malalo arziki yake zuwa gaba shi kuma baya son wannan kaga a talauci da mutu zuciya zai mutu saboda ka kwanciyar hankali bawan Allah ka nutsu ka mai da hankali game da ubangijinka maliki cewa ka saƙe shajara ita sallah guda biyar ta kamar bayi da ake wa bishiya haka nan ake wa zuciyanka bayi kullama gafara lil insan an dhikrillah duk lokacin da dan adam ya rafkana ya dan manta da Allah raja ila dhikrihi sai ka dawo zuwa ga ambatonsa kai sallah asar ka dan shagala to ga magariba kai sallah azhar ka dan shagala to ga la'asar kai kaza ka dan shagala ga wannan tazo lokaci bayan lokaci za ta ke tunatar da kai haduwanka da Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ke cewa ولهذا قال الله تعالى واقم صلاه لذكري واقم صلاه كصيد da sallah لاي شيء كما ذا saboda me sai Allah ce da zikiri domin tunawa da ni ka tsaye da sallah domin tunawa da ni ka yi sallah ka tuna Allah ka ji daɗi kun haɗu da ubangijin ka ka roƙe shi ka nemi afuwarsa ka nemi gafararsa surtu taha aya mai namba ta goma sha hudu fa salatu zikrullah azza wa jalla sallah kuma ambaton Allah ne tuna Allah ne mai girma da buwaya wala yajuzu an yuqaddima salati qabla waqtiha mali ce baya halatta a gabatar da sallah kafin lokacinta hatta lauka na nasin au jahilan ko da mai sallar amantuwa ya yi ko da mai sallar ya jahilci lokacin to shari'a ba ta halattar mai ba tana cikin ayyukan da ba ta ɗaukar mantuwa ba ta ɗaukar rahin sani yin sallah ba a lokaci ba an fahimci maganar yin sallah ba a lokaci ba iya da hukunci guda biyu hukunci na farko idan ka yi sallah ba a lokaci ba kuma ka sani ka san lokacin bai yi ba ka yi to na farko sallar ba ta yi ba in azhar kai ba ta yi ba illa asar ce ma ba ta yi ba ko ka fi kowa iya sallah abu na biyu kuma sai Allah ya tuhume ka me yasa ya sa doka ka karya an gane yin sallah da gangan ka sani ba a lokacin da ba haɗari ne abu na biyu sallar kwata-kwata ba ta yi ba ana bin ka bayyanta sai ka yi abu na biyu wanda yi sallah lokaci bai ba bai mantuwa ko rashin sani ka tashi ka ɗauka lokacin sallah ya yi ko ka tashi ka yi sallah misali ko wani abu makamancin wannan wani ga hazo ya rufe rana ko gajimare ko wani abu ba da ganganci ba ba da gangan ba kuka yi sallah sai bayan kun yi sallah ya bayyana lokacin bai yi ba to idan kun yi da kyakkyawan niyya da mantuwa kuma iya ilimin ku kenan to malamai sun ce wannan sallah za a mayar muku da ita nafila amma in lokacin da ya sai kun sake fara sallah farilla ko da mantuwa ko da rahin sani akwai son gurare da shari'a ta halartar da kai sallah ba a lokacinta ba shi ma shari'a ce ta baka wannan damar kamar matafi an yadda ya jam'u ta kade mata akiyar in azhar ta yi hada yi sallah azhar da lasar sai shiga tafiyarsa in magariba ta yi hada yi sallah magariba sa da ishirsa shari'a ce ta bashi wannan damar in dai kana cikin yanayin tafiya ko ka je garin da kai tafiyar baka dawo ba in dai a garin da kake tafiya baka dawo gida to a can ma an baka wannan damar wai ba sai akan hanya din ba ka yi tafiya daga nan ka je wani gari kwana uku za ka yi kwana hudu kwana biyar kwana bakwai za ka dawo an baka wannan damar bin jami'i ba dole bane a gunka za ka yi zaman ka ka yi sallah za ta lasa lokaci ɗaya ka yi zaman ka ci gaba da harkokin ka idan ka zo sallar magariba ka hada da isha kai kayar ka ba abin da ba ta da wata matsala tafiya tafiyar a hanyar tafiyar zama a gun tafiyar dawowa kafin ka zo gida duk an baka wannan damar an fahimci wannan sai mara lafiya wanda rashin lafiyar ta tsananta sallah tana ba shi wahala amma iya iya yi amma idan iya shan wahala to shi ma shari'a ta ce idan azhar ta yi sai ya haɗa yi da la'asar dan samu hutu kafin magariba idan magariba ta yi haɗa yi da isha mara lafiya wanda ya sallar iyayi amma iya jigata an ba shi wannan dama na uku wanda Allah ta'ala ya kaddara ya je aikin hajji a ranar arfa idan an je filin arfa ana hada sallan azhar da la'asar a masjidu namira a yi sallan azhar da la'asar a lokaci da yan ba da wannan dama an fahimci wannan to da dai sun gurabi haka da shari'a ta ba da dama ko kuma ruwa abin da ake ta faman faɗa a wasu masallatan wasu su jatin za su ce a haɗa wasu ce ba za a haɗa ba ba waka a nan dai ala ala sa wannan masifar ba ta zo nan ba amma wasu wasu masallatai yana da rigima ai ta buga ma waya ana mafatawa wai wai wa'an sun ce za a yi wa'an sun kuma sun ce ba duk ba wannan zancen fitina bane in dai har mun san darajar liman ai shine mai yanke hukunci ai shine gaskiyar magana liman ya ce a haɗa sallah kawai haɗa liman ya ce a ba za mu haɗa ba za mu haɗa ba ba wanda zai mai magana kamar gwamna ne a ofisinsa idan ya sa wannan koren biyar na sai ja laya ko wanda ya sai shi bai yi ba ke limamin kare eh limamin kare na dan kana dan jarin ka kawai zaka zo ka dinga tayarwa da mutane hankali a masallaci ko ka yar bokon ka cikin cokali wani fariki ma za a yi a koma gefe ko a ta da wata kabbar jami wa an su kuma su ce ba za a yi ba wani za a yi duk ana samu wannan fitanar kuma jahilci ne wannan tsantsar jahilci kenan me amfanin limamin nan shine jagora inda ya kunya da liman ne shari'a ta bashi wannan damar kuma hada jami'in nan in ana ruwa dole ne rukusa ne fa an ce ku hada domin a sama muku sauki ba a ce hadawar dolen dolen dole ba ce sai an hada ba haka hadisi yake nufi ba rukusa ne kamar sanyaya sallah a lokacin tsananin rana shi ma rukusa ne domin shari'a kullum tana tafiya da maslahar mutane ne maslahar mutane haka shari'a take tafiya da maslahar to amma sai a mai da abin rigima da fada da rarrabuwar kai duka ana samun irin waɗannan wannan ba daidai bane ya kamata mu san addini mu san maqasidu shari'a an fahimci wannan Allah ya samu dace maliki cewa a wa qimi salata li zikri suratu ba'a fa salatu zikr la azza wajalla sallah ambaton Allah ne mai girma da boya ko tuna Allah ne wala yajuzu an tuqaddima salata qabla waqtiha hatta law kana nasiyan aw jahila baya halatta kai sallah lokacin ta bai yi ba ko da amantuwa ne ko da kuma bisa jahilci ne wa yajibu an yu'ida salata kama anna man daha qabla salati al-eid fala udhiyata lahu maliki cha wajibi ne ka sake wannan sallah da kai lokaci bai yi ba ko da mantuwa ce ko da jahilci ne kamar dai wanda ya yanka ya yanka layyarsa kafin ai sallar idi iya da layya fala udhiyata lahu ba shi da layya zai ci nama dai kawai amma ba layyayi ba hakanan kai ma in kai sallah lokaci bai bato ba ta yi ba yadda mai layyacar ba ta yi ba to kai mata ka sallar ba ta bai ka saki walau kana jahilan ko da ka jahilci lokacin kuwa wali haza amaran nabiy sallallahu alaihi wa sallam alladhina dahaw fi eid al-udhiya qabr salatu al-eid an yu'id al-udhiya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya cikin bukhari fi kitab al-idaini yake cewa wanda ya zo ya yanka akuyarsa kafin ayi sallar idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fatawa cewa ka je ka sake ka samu wata layyar ka sake ita wannan ba layya bace hadisin iya cikin bukhari hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi wa akhrajahu fi kitabil idaini fi fi at-tabkir lil-idi haka nan akhrajahu kazalika fi kitabil idaini babu kalamil imami wan nas haka nan imamu muslim muslim bin hajjaj a cikin kitabul abahi babu waqtiha البراء رضي الله عنه وأخرجه كذلك في كتاب الأضاحي باب وقتها عن جندب بن سفيان رضي الله عنه حديث إن يدي إنجنش إن يدي شواهد تند بكاري يفتو دي مسلم يفتو دي كودة قوانا بي ما يأيسا أنغاني كو كرك بيوا كان كوهالا عندي حديث بكاري كو مسلم سنفتو دي شي لوكشي تسعين نعم أشيكي نعم أما أيكين كو ينباك أغشيك تشيكا كوان دالابيا يا وباوة قراء كان أبو an gane wannan shi ne abinda malai shi duk wanda ya salla lokacin da bai bayar eid ya sake ta kawai a li'annaha sarat qabla al-waqt abinda ya saka ce a sake laye domin an yi ta lokaci bai ba fayastafid fayastafid min haza za mu fa'idanci daga wannan annal ibada al-mu'aqqata idza waqa'at qabla waqtiha wajaba i'adatiha malam ya fi wata ka'ida a cewa ita ibada wanda take da lokaci ibada mu'akkata iza waqa'at idan aka gabatar da ibada qabla waqatiha kafin wannan lokacin nata wajaba i'adatiha to wajibi ne sai an sake ta kamar yanzu kai ka ce za ka yi azumin ramadan tunda ana ruwa ba wahala ba rana idan ramadan ya zo ba za ka yi ba ya yi me yasa bai ba lokacin bai zo ba yawa kamar yanzu ka ce kai ka samu dama ka je umara tunda an ce an dan bude ka ce shi kenan da ka je umara ba ka je filin arfa ka zo ka yi dawafi ka zo ka yi sa'ayi ka zo ka yi yanka layya ka je ka yi jifa kai ka yi hajjin ka kawai ta yi me yasa ba ta yi ba lokaci bai ba alhajju ashurun ma'lumat kuma bai zo ba an fahimci wannan har ma magana zakka misali haka malamai suke cewa ka saba fidda zakkarka da ramadan kawai ka ce yanzu nan kaga akalla kwajin wata bakwai ko shida masu kyau ya zakka takwas ma tsakaninmu da ramadan ka ce ko kai za ka fidda zakkarka yanzu kuma dama a ramadan ka saba fitarwa lokacin da bai yi ba idan ramadan ne shine lokacin da ya zo kai ka sake tunda a yanzu zakka lokacin ta bai ba kuma duk ibada mai lokaci idan ita kafin lokacin da an sake ta ya halatta idan ramadan din ya kusa kamar ana cikin sha'aban ko ana cikin rajab wata ɗaya ko biyu kafin lokacin ta ka jawo da ita baya domin wata masalih ya halatta an gane da kyau ko an samu wata annoba a daidai lokacin kuma sauran wata ɗaya ko biyu kafin da zakarka ko wani abu ya taso haka al'umma suna cikin takura wanda kake taimakon su wajen bada zakka suna cikin wani yanayi to shikenan shari'a ta baka dama ka jawo da lokacin baya sai ka bada zakka yayi amma kuma ba a yadda ka jirkinta lokacin zakar ka ya zo ka dora kwanaki ba a yadda ba ko sati ɗaya ka dora idan an zo an sace wannan duke sai ka rama ta sai ka rama ai ba taka bace me yasa ba za ka biya talaka kayan su ba za ka aje musu lokaci iyayi ka ba su kayan su kawai shikenan idan ka jirkinta da gangan wani bala'i ya hau kan dukiyar to ana bin ka bai sai karam haka malamai suka bada wannan fatawa din an fahimci wannan ibada mai lokaci idan an yi ta kafin lokacin to wajibi ne a sake ta law anna rajulan fi ghaibin a ce wani mutum iya cikin yanayin gajimare zanna anna shamsa qad gharabat iya da yayi tun cewa rana ta fada fa sallal magriba yi sallar magariba sun matsala a shams bayan ya yi sallah ko sai ga wani goya ya yi rana tana nan a hibata faɗa ba wata bayyana an na halam tagrib ta bayyana gari shi ranar nan bata faɗa ba kawai to fala ta sihu salatu sannan sa bata inganta ba waccan da yayi da annahu laysa fil waqt domin yayi sallar ba a cikin lokacin ta ba law anna rajulan da dai a ce wani mutumi qama wa ra'a as-sa'a fil layl ya tashi cikin dare ya ga wani yanayi a wani lokaci wa zanna anna al-fajr qad tala'a yayi zaton alfijir ya keto dama shine ladan yazo ya kwada kiran sallah jama'a suka fito fa sallal fajr suka yi sallar su ta asuba kawai summa tabayyana anna al-fajr lam yatla'a sai bayan an kwara karatun sallah an yi komai an gama an yi sallama ko sai ya bayyana alfijir fa bai gido ba to fala ta sihu salata wa sallah bata inganta ba da liman da mamun duka hizo saki wala tujzi'uhu an al-farida sallan nan bata zama bata dauke musu sallar farilla su ba wa yalzimuhu al-i'ada wajibi ne sai sun sake wannan sallah din ana gane ku lakinnahu yu'ajjir maliki ta lakinnahu shi wanda ya sallar da wannan zaton mai karfi ba da ganganci ba akwai yiwar za a iya bashi lada ala hadha salah أو على هذه الصلاة وأنا صلاة دي أكوي ورزا باش لادا لأن هذه الصلاة لا تسيه فرضا نفركو دي صلاة بتإنغنت بتزوان فريلا با لكنها تسيه نفلا أما كم ذات إذا ما نفلا أنغاني فريلا دي بتيو با كاغم يأتي تيوا a rashin uwa kan yi waɗaki ko yawa tunda waccan bata yi ba to shikenan shari'a ya ce to tun da wannan ba ta yi ba to an mayar ma da ita na fila shi kenan li'annal musalli na washe aini maliki ce domin shi mai sallah a koda yaushe iya niyyatar abu biyu ne game da sallarsa na wa salata na farko dai zai niyyar sallah zai yi gashi nan a tsaye zai yi sallah wa nawa kauna ha farida kuma a daidai lokacin ya niyyaci cewa sallah farilla zai yi kamar ka zo za ka yi magariba ka san sallah za ka yi wace sallah ta magariba mai matsayin sallar magariba wajibi ne domin tana cikin farillan sallah shikenan duk dan adam in zai yi sallah wannan ne a zuciyarsa dama na zo zan yi azhar ina tsaye zan yi sallah azhar eh sallah zan yi sallan nan mai matsayinta a kaina wajibi ce inda suna cikin sallah sallolin farilla kaunin ta sallah kasancewarta kuma wajibi haka sallar magariba haka isha haka asubahi an gane da kyau ko sallah za ka yi kuma a tayin ɗin ka kudure cewa za ka sauke nauyin wajibi a kanka dukkaninmu haka muke yi to malik ke cewa abu biyu za ka nawaita a sallar ka dama kaunuha salatun wa kaunuha kuma farida fa batala kaunuha farida sallar da ka yi lokaci bai yi ba sallar ce ko ba sallah ba ce eh sallah ce amma farilla ce ko ba farilla ba ce ba farilla ba ce me yasa ba ta zama farilla ba domin lokacin da bai ba amma dai sallah ce to ya kuma rage ita wannan sallah da ba farilla ba mai matsayinta ita ce ta zama nawafi sallolin da ake ce musu nawafi wanda ake yin su wansu kafin sallar farilla wansu kuma bayan sallar farilla wansu kuma haka kawai za ka yi alwala ka ci gaba da sallar ka domin neman lada fa batsala kaunuha farida wa baqa kaunuha salah kasancewar ta farilla babu domin lokacin ta bai ba amma tana nan a matsayin sallah ce kai fa yusabu sawabu salatin nafil sai a baka lada irin ladan da ake biwa mai sallar nafila matukar ba da ganganci kai ba walihaza inda ulama ibara a wannan gabar malam ya ce malamai suna da ibara wani abu nuni ya na suna cewa yankalibu naflan sallar attake za ta koma nafila ma ba na adimihi har in ya bayyana gare ka ba farilla ka yi ba ma'ana ka yi ta ba a lokacinta ba fahimtar ka wannan sallar ba ta zama farilla ba a daidai lokacin kuma ta zama nafila yani yanqalibu alfardu naflan idza kana adamu faridatahu ka salat ka salatin sallaha qabla alwaqti fa innaha takunu naflan ويؤجر عليها أجر النفل لكن لا تجزئه عن الفريضة yace sallar a daidai lokacin da bata zama farilla ba to a take ta zama nafila iza kana adamu faridatahu a lokacin da aka goge kasancewa sallar ta zama farilla ka salatun salaha qabla lokaci kamar dai wannan sallar da aka yi ta lokacin ta bai ba fa innaha takunu naflan to sallar ta zama nafila wa yu'ajjiru alaiha kuma za a iya bashi lada akan wannan sallah amma ajirun nafil ladan sallan nafila lakin la tujzi'uhu anil farida amma sallar bata zamanto ta dauke masa sallar ta farilla ba ina fata kuna ganewa wani misali na gaba law anna rajulan da dai wani mutum kuma ta'ammada zai ganganta an yusalli qabla lokaci bambancinsa da wancan shi wancan ganganci ya yi ba ganganci ba ya yi zato ne ya rinjayar da zatonsa lokacin sallar ko ba lokacin sallar ba ya sha bamban da wanda kuma yi sallar ya san lokacin sallar bai ba da gangan an gane da kyau to wannan na biyun ko na ukun da malam zai buga mana misali ya zuwa kansa ta'ammada ne da gangan ya san lokaci bai ba zai yi kawai an yi salli kabar lokaci ya ganganta yin sallah ba a lokaci ba to lam tasihu salatu ma al ismi na farko dai sallar sa bata yi ba kuma iya da zanubi ai zaka iya yin sallah baka zanubi kenan ko baka bane zaka iya yin sallah baka zanubi zaka iya karatun alqur'ani baka zanubi zaka iya yi domin ita shari'a ba kai take kallo ba dokar da ta sa take kallo manzon Allah hani yayi a karanta Qur'ani a cikin ruku'i ko sujada yi ruku'i ko ka kama tilawon Qur'ani kuma ka san wannan hukuncin dolibi kake yi yi sujada ka kama tilawon alqur'ani a sujada ka san hukuncin nan to laifi kake yi Allah ba zai baka lada ba za a kama ka matsayin mai laifi haka nan yi sallar farilla lokacin ta bai ba da gangan to zulubi kai ba sallar kai ba an gane akwai wata rana wani bayan sallan asuba ko ya tahi ya dinga na filfili ya dinga- ba bibi ba ba hudu ba ba shi da bai dinga yi sai dai ya gaji sai imamul hasan al-basri da kirawo shi ya ce akar maka Allah ba a nafila fa bayan sallar asuba ba ba a yi sai shi "Ah, to Allah zai ban azaba dan nayi sallah ne ka sa ko yan shiga a sama din nan Eh, Allah zai ban azaba dan nayi sallah sai ce eh Allah ba zai ma azaba dan kai sallah ba amma Allah zai ma azaba dan ka saba wa manzon Allah tunda manzon Allah ne yace kar ayi kuma kai an gane logic din wannan shi hikima ce ta malamai yawa sallah dai kai ta yi amma kuma ka san abin da kake yi ka san abin da kake yi manzon da ya zo da addinin to ya ce kar ayi kai kuma ka ce za ka yi ka zama dan tawayen sa kenan kuma al duk wanda ya saba manzon Allah Allah ba zai bashi ba yasa ki ta fali ya hazarin da dinu ya khalifuna an amrihi am tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ka ja kunnan masu saba ma haka Allah yake duk masu saba wa manzon Allah da a ja kunnan su ba akwai ɗayan biyu zai same su an tusibahum fitna ko dai a rayuwar suna nan ba su mutu ba fitina ta gallabe su a rayuwarsu kawai sai malamai suke cewa kamar fitinar rashin imani kamar fitinar kana ganin gaskiya ka kibi kamar fitinar kana addini sai ka jira wani ya baka doka kuma ka karanta ka fahimta ka gani amma ba za ka bi kana jiran wani wannan fitina ce ai to ɗayan wannan fitinar za su samu masu sabawa umarnin manzon Allah da ganga ko kuma au yusibahum azabun alim ko kuma Allah ya ma jinkiri sai ka mutu ya azabtar da kai a yi saba wa manzan Allah daga gamba a wayewa lafiya ko tun a duniya ka fara gani ko in ka mutu Allah ta'ala ya kama ka dukkaninmu ko da yau mu daga nan muna da labarin abin da ya fara a Uhudu lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora wa wasu sahabbai akan dutse ana ce masa Jabal Ruma sahabbai wajen hamsin da wani abu jagoransu shine Abdullahi bin Jubair ya ce ku tsaya anan ko da kun ga ana ciccire nama mu kar ku sako ko da za ku ga kuma yi fata-fata da kafiran nan kar ku sako sai na ce ku sako karan farko sai ga an kora kafirai an raka su wasu ka ce sako a a mazan Allah ya ce kar mu sako ba sai wasu ka ce ai to ai dama hikima ce ta yaƙi ai tunda yaƙi an kora su suna ta yadda bindigar su suna ta yadda abubuwan su kai mu ma mu je mu ibi ganima kuma ne ce a a manzon Allah ya ce kar mu sako suka ce a ai hikima ce ta yaki ai yaki ya lafa ai mu tafi kawai kawai suka sako daga dutsen kaso da yawa suka sako aka bar yan kaɗan to wannan barin yan kaɗan ɗin da aka yi kwamandan yakin a wancan lokacin shi da ya zo ya kalli yakin kafin a fara sai ga matsalarsa a yakin waɗancan mutane da manzon Allah ya ɗora a kan dutsen nan su ne kawai matsalarsa a yakin to da ya ga sun sauko sai to shi kenan dama abin da yake jin tsoro ya kawo suka zagayo ta bayan dutsen wanda suka ragu a kan dutsen suka kai su suka je suka sa sahabbai a gaba waɗansu kuma da suka gudu ɗaya suka juyo ya ka sa sahabbai a tsakiya nan sun zagayo ta bayan dutse can kuma wanda suka fara guduwa sun dawo ya ka haɗa musulmi a tsakiya ka dinga kai su kawai Allah ta'ala da kansa yake cewa ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله تعالى كيتشوا ولقد ولقد صدقكم الله وعده farkon yakin uhudu musulmi ne suke cin nasara an fara kashewa an sun fara guduwa suna aje makamansu istahsunahum bi izni lokacin da kuke karkashe su da izinin Allah kun fara kashe su sun fara ganin sun fara jigata Allah ya ce wannan nasarar tana tafiya tana tafiya hatta idza fashiltu har sai lokacin da kuka samu rarrabuwar kai wa asaitu kuka saba wa manzon Allah min ba'di ma arakum ma tuhibbuna bayan idan ku ya nuna muku abin da kuke so an fara jefar da ganima wani ya jefar da kwalkwalinsa wani ya jefar da takwabinsa na zinariya wani ya yi kaza yi kaza to irin wannan ganimar da ake jefarwa sai kuka so ku je ku ɗauka kuma yau ka manta dokar da mazan Allah ya baku Allah fa sahabbai yake faɗa wannan magana ba sahabban da sun je yaƙi da manzon Allah yaƙi gaske sun bar gida sun bar dukiya sun bar komai zuciya suna ɗamfar da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka saba wa manzon Allah Allah bai kyale su ba sai da ka ɗanɗana musu aya a hannu aka kashe hafizan ƙwar'ani wajen mutum saba'in da wani abu akan an saba wa umarnin manzon Allah guda ɗaya kai kuma yau suna tabbatar da baka sai ka jira su ginan ai dole ba za Allah ba ka yi addini ba dole ka karanta ka san sunnar ba za ka iya aikatawa ba domin waye ya kai manzon Allah a gunka a rayuwa babu wanda ya kai manzon Allah a rayuwa a gunka to ka karanta hadisinsa an karanta ma ka fahimta an karanta ma ayar qur'ani an fassara ma ka ji ka gane amma ka ce ba za ka dabbaka aikin ba sai ka jira wa za ka jira to in dai har wannan shine aikinka shine al'amarinka to wallahi gaskiya ɗari za ta wuce a gaban ka ba za ka iya binta ba ina an tusibahum fitina ka ga mutum ga ilimi ya karanta ya fahimta ya haddace amma ba aiki wannan iya ɗaya daga cikin sakamakon ƙin aikata sunna da gangan aw yusibahum azabun alim ko kuma mutum Allah ta'ala ya kama shi a lahira ya masa azaba mai tsanani Allah ta'ala ya tsare mu kuma nake cewa duk wanda ya yi sallah da gangan lokacinta bai yi ba na farko dai lam tasihu salatu sallarsa bata inganta ba kuma ma al-ismi kuma iya da laifi amma al-awwalu al-jahili wan nasi na farko da yi sallah lokaci bai ba akwai yiwuwar ya jahilci lokaci ne ko ya manta fala tasihu amma wala isma alai sallarsa a matsayin ta farilla ba ta yi ba amma ba da laifi kuma in yayi sa'a za a mai da ita nafila amma na biyu yayi lokaci bai ba da gangan sallah ba ta yi ba kuma za a ba shi zunubi ina fata an fahimta nan to na ga bagon tsayawa ku za mu tsaya anan kawai in Allah ta'ala ya kaddar dawar mu za mu ta idza ta'ammadal insanu ta akira sala daga nan za mu tashi kuma insha Allah shafi na 50 daidai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yaye mana zunubansa ya kai malamin jami'a ba biro a gunsa Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon mun ta kafin ko da ke bayan an abin nan zan yi wani istibisari ishin na'am an fara sallah lokaci bai ba kafin a gama lokaci yayi eh hukuncin sallah kake tambaya hukuncin sallar sallar bata yi ba inda ta farilla ce inda ta farilla ce bata yi ba dokar sallah sai lokaci yayi ake fara ta amma ko ka fara sallah da minti ɗaya ko biyu lokaci bai ba to sallar bata yi ba domin lokacin da aka fara ta lokaci bai yi ba ita kuma ita ibada sallah ibada ce mutasila ba mun kaɗiya ba daga takabiratul ihram zuwa assalamu alaikum a haɗe take ba ta rabuwa an fahimci wannan amma ba kamar azumi ba ne azumi ibada ce munqati'a idan kai azumi biyu uku baka da lafiya za ka yi ajiyewa wannan uku biyun ba su lalace ba an gane to amma ba za ka ce na fara sallah kafin lokacin na yi raka ɗaya na yi ta biyu a ta uku kuma lokaci ya yi a delete all an gane da kyau wala wala wala kuma salam yaro yana kuka kuma ga lokacin sallah yayi to za ta goye shi in ma kukan yake haka za ta goye shi da sallar da shi ba za ta bar shi a ƙasa ba ko ta kula shi sai ta iya abin da za ta iya yi wajen lallahinsa ta goye shi manzon Allah lokacin yana nan sallallahu alaihi wasallama ana haka idan ya ji mata yara suna kuka a masallacin da suke sallah ko gurin da suke sallah in yayi niyyar yin tsawaita sallah sai ya rage yace domin ya sakewa yara iyayensu ke ma in kin yi niyya zaki karanta sabbi ko al'ataka kika ji yarin ki da miki da ko kike karanta qul huwallahu ko ina da ina yayi a wata matsala wannan amma kukan yaro ba zai hana ki yin sallah da kukansa ba ya ci ubansa yara ko ba ka bane yawa ai ba zai hana ki sallah ba za ki yi saki lallahe shi in ya goyu yawa in ya goyu ki goye shi ki sallar ki amma ba za ki bari ya hana ki sallah akan kukansa ba zai yi ba yawa na'am shi kenan wa alaikum salam Allah ya samu sani ban ji ba mamu ya idar da sallar farilla ta Mm. eh akwai magana da ake cewa duk inda kai ibada sallah zai bada shaida ka yi sallah gun a ranar alkiyama wa an su wannan magana suka dauka yasa an sun yi farilla a nan su koma wani gefen su yi nafila amma gun da kai farilla dan kai nafila a gun ba wani abu da ba wani haramci akan wannan ba kuma hatta karanci ma babu ya halatta gun da kai farilla ka kai nafila ka gun ba wata matsala wannan wanda kuma shi ma ya koma gefen yayi bai da wata matsala yawa wannan shine insha Allah wa alaikum assalam hada sallah na matafi duk wanda ya yi ko ya yi ta a farkon lokaci ko ya yi ta a lokacin ta biyu ko kai jam'i ta gadim ko ta akir duk ya yi kana cikin tafiya lokacin azahar ya sai ka tsaya kai azar da lasa ka ce ko kuma a lokacin da lokacin azahar ya baka da damar tsayawa gun ba zai yi ka tsaya ba to shikenan sai ka jirkinta azahar din sa sai la'asar ta shigo sai ka tsaya sai ka yi azahar da la'asar lokaci daya duk ya yi mata biyan bai wannan damar albabu wasa yawa kofar abu tana da faɗi a gun mai tafiya amma malamai sun fi rinjaya da a yi takadim ɗin idan azahar ta yi ka tsaya ka yi azahar da la'asar baka sani ba kafin la'asar ɗin ko za ka mutu baka sani ba yawa duk abin da yake na farko farko ne shari'a ta ba da kulawa a yi amma dan ka jirkinta da sababi a tafiya ka yi la'asar ta shiga ka yi azahar da la'asar baka yi laifi ba ko da mutum jeji jeji sosai kuwa inda ka je aiki zaka dawo gangarin wannan shine abin da shine fatawar fatawar ba mu gama ba tukun da guda mu gama da ka fahimta ko aiki ka je in dai zaka dawo yawa in dai zaka dawo garinku to malamai sun ce ko wata za ka yi agun tafiya za ka yi kasar ko wata za ka yi hanyar tafiyarka zaman ka inda ka je dawowar ka gida duk kasar za ka yi shi ne eh eh ai ka shirba gari bane ba gari ne ai suna da gonakinsu da su da komai nasu saboda ka shikenan ka faɗa garin wa'ansu kasar za ka yi shi ne abin da malamai suka ce insha Allah amma yamda na'am na kusan na ƙarshe insha Allah a ina yake zaune permanently to in yaje can tafiya ce ta kai zai dawo garinsa kasar zai yace yawa dan ka je can wajen iyalinka ai zaka dawo in dai ba rike ka tai ba yawa zaka dawo ka je kai mata iya kwanakin ta can ka dawo gidanka can kasar zaka yi tunda matafi ne kai wallahu a'lam shikenan ka kashi akwai dan jan